السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kudubar ma a yau za ta tunasar da mu falalan sahabbai Allah ta'ala ya ƙara musu yadda. Saboda ko da yaushe, kamar yadda bahaushe ke cewa ba za a yi tuya a mance da albasa ba duk yadda addinin nan zai tafi dole ne mu dubi waɗannan bayin Allah da ƙoƙarinsu da hoɓasa nasu da suka yi addinin nan ya yadu ya kawo zuwa gare mu kuma babban bala'i da ke cikin al'umma a yanzu duk lokacin da ya zamanto aƙida ne na mutum mai muni ya kushe wanda ya fi shi salaha ya ƙi godiya a kan aikin da wani magabacinsa ya yi to shi ma fa ya kwana da shirin ba za a gode ma aikinsa ba kuma ba za a yabe shi ba a sai duk wani wanda ya fi ka ya rigaye ka ya yi wani aiki na kirki ko yaya yake ka yaba ma aikinsa kai ma Allah sai ya tado da wasu so masu zo su yaba mana ka aikin kuma har Allah ya dubi aikin ya karbi aikin amma kun ga muna cikin wani hali mai muni musamman a cikin wannan ƙasa namu yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka jawo mana rigingimu suka jawo mana masifofin da muke ciki ɗaya daga cikin abubuwa da suke jawo mana masifofi da muke ciki akwai kushe magabata na gari bayan Allah na kirki duk wanda ya tsangwame su ya kushe su koto sai Allah ya sako bala'i ma wannan ƙasa a cikin hadisul qudsi Allah da kansa yake cewa man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda yayi gaba da masoyina ya dora gaba da masoyi waliyin Allah salihin bawa ka kama gaba da shi Allah ya ce to mun kulla yaƙi da kai cikin wannan ƙasa namu akwai masu gaba da bayin Allah ba ma sahabbai ba kadai akwai masu gaba da tabi'ai ma akwai masu gaba da tabi'u tabi'in akwai masu gaba da malagarta mutanen kirki kuma har a tashi kiyama ana samun irin waɗannan to kuma duniya ba za ta rabu da bala'o'i ba matukar dai ana koshe su to shi yasa za ku ga in mun dan taba kudubobi mun dan ja kaɗan sai mu gito da falalan waɗannan dan mutuna mu ga duk wannan aiki gagarumi na addini fa su suka kawo shi duk wani hukunce hukunce da ke cikin addinin Allah da ka sani da tambayoyinsu ne muka sani inda babu tambayoyinsu ba za mu san yadda ake aikin ibada kaza aikin ibada kaza da abu kaza da abu kaza ba tambayoyinsu ne Allah ta'ala ya labarta mana haka a cikin Qur'ani da dama da su sa annabi a gaba suna masa tambayoyi wani wajen ma ba zai iya ba su amsa ba sai Allah ya masa wahayi sai a san amsa inda ba su yi tambayan ba ya addinin da mu san shi Allah yana cewa yas'alunaka anil ahilla wa yas'alunaka anil yatama wa yas'alunaka 'anil anfali wa yas'alunaka 'anil mahidi wa yas'alunaka ma za yunfiqun wa yas'alunaka kaza wa yas'alunaka kaza suwa suka yi wannan tambayan ne sahabban manzon Allah wa yas'alunaka 'anil kaza wa yas'alunaka 'anil kaza inda ba mutanen kirki ne ya zauna da su ba ta yaya dasi suna wannan tambayan don su fahimci addinin su kuma a ce duk wanda ya yi irin wannan tambayoyi ba a san hukuncin ba shi yake tambayan amsan ya iso gare mu kuma duka tattara shi ka yi kwanjemin ɗansa ka ce ba mutumin kirki ba ne to kaga ko dole ne ƙasa ta ta zamanto ta samu bala'o'i Allah ta'ala ya tsare mu kuma akan samu hakan ga malamai jawo hankali da muke ga 'yan uwa mu yi kabba kabba da malaman da muke jin karatuttukan addininsu kayan malami ya birge ka da zaƙin baki da iya balagar magana sai ka ɗauki wannan malami na kirki ne in tafiya ta yi tafiya a sai duk zai kushe maka bayan Allah ne ya yi kwandemin ɗinsu saboda haka duk lokacin da ka saka kaset ɗin wani malami a gaba a nan ƙasar ko ma a wace ƙasa ta duniya ka sako kaset ɗinsa ka ji ya fara sukan wani sahabi ka rabu da wannan malamin wallahi ba malamin kirki ba ne ba mutumin kirki ba ne kuma zai kai ka wuta ne ya baro ka in matukar ba za ka yaba masahabai ba ka fita hanyarsu ko ka ɗebo aika aika da munanan ayyuka da suka yi Allah ya riga ya gafarta musu ya yafe musu za mu ji a cikin wannan hutuba inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله من النار ثم أما بعد فمن كمال نعمة الله على الرسول صلى الله عليه وسلم أن اختار الله له خير الأصحاب فهما وشجاعة ولا شك فهم خير الناس دينا وخلقا لأنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل بأسألته بأسألتهم وأخذوا التربية من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تج ولا تعجل يا أخي وقف مع الآيات وتدبر في معانيها حيث مدح الله هؤلاء الصحابة المهاجرين منهم والأنصار قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون انظر كيف مدح الله المهاجرين بأنهم هم الصادقون أي هم الصادقون في إيمانهم وقال تعالى في شأن الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون في سورة الحشر وفي هذه الآية مدح الله الأنصار بأنهم هم المفلحون وقد جمع الله المهاجرين والأنصار بالردى والمغفرة في الآيات الكثيرة كما قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم summa taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim wa ala thalathati alladhina khulifu hatta idha daqat alaihim al-ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu an la malja'a min Allahi illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu inna Allaha huwa at-tawwabur rahim wa qala ta'ala aidan والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنصار تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أضوا عليها بالنواجز ومنهم أي من الصحابة قبل موتهم قد بشر الله لهم بالجنة حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهناك عشر المبشرون بالجنة حتى في الدنيا أنهم يعلمون سيدخلون الجنة مباشرة إن شاء الله يوم القيامة من هم هذه العشرة ومن العشرة المبشرون بالجنة وخصوا بهذا الوصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد وقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو أبيد بن الجراح في الجنة هذا الحديث صححه الألباني وهو من رواية الترمذي وكما جمعهم الله بالمدح بآيات كثيرة إشارة إلى درجتهم وفضلهم ومنزلتهم ومنزلتهم في الإسلام هكذا خاصة بعضهم بالذكر ليدل أن لهم مزية عن غيرهم نأخذ مثلا عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما قال الله تعالى في شأن أبي بكر الصديق وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقال ابن الجوزي في تفسير هذه الآية قال أجمعوا بأنها نزلت في أبي بكر الصديق وفيها تصريح بأنه أتقى من سائر الأمة والتقي هو الأكرم عند الله سبحانه وتعالى لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وهذا دليل على أن أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق وقال تعالى في شأنه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرج إذ أخرجه الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم أجمع المسلمون على أن أن المراد بالصاحب الذي كان في الغار هو أبو بكر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد bismillahir rahmanir rahim hutuba ta biyu bayan farawa da hutubar ta yi da nuna godiya ga Allah da dukkan yabo da kambamawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da kuma yabo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da girmama shi da bashi matsayi madaukaki wannan hutuba za ta yi bayani ne akan darajoji na sahabbai ba za ta fasari kwabo da kwabo ba amma za mu ɗiba darussa kan sahabbai guda biyu ko guda uku mu ba da misalai ga irin darajojinsu ba don komi ba kuwa saboda aiki da suka yi tuturwa wannan addini Allah ta'ala ya amince da su ya kuma yarda da su Allah ta'ala ya yabi sayyidina abubakar shi ne kadai cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce shi ne kadai babu wanda zai iya sakanta masa abin da ya yi ma wannan addini. Mai iya sakanta masa kadai shi ne Allah. Ya yi aikin da tun da aka halicci duniya mabiya annabawa gaba ɗaya da wanda suke yadda da annabawan Allah ba su taɓa goyon bayan wani annabi kamar yadda Sayyidina Abubakar ya goyi bayan manzan Allah ba. Allah ta'ala ya kira rama abubakar ya ce wasa yi jannabu hal'atika lalle mai tsoron Allah zai nisanci shiga wannan wuta Allah yana nufin sayyidina abubakar ne shi ne al'atika mai tsoron Allah duk wani abu da aka saukar na addini sayyidina abubakar za ka ga shi ne kan gaba wajen guje ma wuta wajen guje wa barazana da aka yi cikin addini sai Allah ya ce alladhi yu'ti malahu yatazakka wanda yakan dauki dukiyarsa ya bayar gaba ɗaya ma Allah dan ya samu tsarkaka a wajen Allah wane ne cikin mai yake daukan dukiya gaba ɗaya ya bai ma Allah dan ya samu tsarkaka sai sayyidina Abubakar to sai Allah ya ce wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani wanda ya isa da ke da wani ni'ima da zai iya sakantawa Abubakar duk duniya babu shi annabi sallallahu alaihi wasallam sanda ya kare ya ce dukkan ku ina goranta muku sahabbai in ban da mutum daya wane ne ya taba yi aiki ma wannan addini da ban bashi sakamako ba a cikin ku in ban da sayyidina abubakar shine kawai ba zan iya saka masa ba shi kadai amma duk cikin ku in kayi goma na arziki wa addini ni annabi muhammadu na na sakanta maka a nan duniya ma na saka maka amma abubakar ne kadai ba zan iya saka mishi ba kuma Allah ma ya labarta cikin Qur'ani annabi ma yace ni kadai ban isa in sakanta wa annabi ba ba Abubakar ba aikin da yayi wa addini to wannan bawan Allah kai kafa kafa ka rike bakinka gaba da shi Allah ya nuna ya yarda da shi annabi ma yace ba zan iya saka masa aikin da yayi wa addini ba kai kuma ya zamanto wani lokaci ba wanda zaka bata haulan shi ka zubar da mutuncinsa sai sayyidina Abubakar ka ji tsoron Allah in ma ba za ka yabe shi ba ka kama bakinka ga na biyu cikin sahabbai shine sayyidina Umar shi kan ma yana da yabo wajen Allah shi kuma ta nashi faifayin aka ce duk cikin sahabbai babu wanda aka yi masa take da mai muwafaqat wanda maganarsa take dacewa da na Allah in ya faɗi magana Allah ma zai ce na ɗauka ta zama wahayin Allah saboda yadda da Allah ya yi da shi duk sahabban nan kowa zai yi magana sai a ce wa annabi je kaka yi shawari ka duba na dubawa amma in sayyidina Umar ne yayi magana Allah zai ce a gaya masa an karba an yi accepting din wannan aya an yi approval ɗinta ta zama dokan Allah duk abin da sayyidina Umar ya yanke a addini ya ce ga mahanga na ya manzan Allah Allah zai ce a gaya masa ban kunyatar da shi ba na karba ko ba ta da daɗi Allah zai ce na yarda wane ne ke da wannan take sai sai dina umar shi aka masa take da cewa alwaqaf mai tsayuwa kan ayan Allah in dai har dokan Allah ne ta zo baya girgiza wani lokaci wata baiwa da take masa kiwo tabbatar masa da dabba ɗaya ba kuma da ganganci tabbatar da wannan dabba ba kyarkeci kamar mu ce kura ta cinye dabban ita ma mai kiwon baiwar da ƙyar ta tsirar da kanta ta kukuta da ƙyar ta gudu sayidina umar ransa ya ɓaci ya mata fada ya mata fada bayan ya mata fada sai ta kwaso magana ta kawo manzan Allah ta ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai gida na Umar ya mun fada abin ya daga mun hankali bai kwantar mun da hankali ba kuma dabban nan da ta bace a wajen kiwo ba da gangan na fatar ba kirkeci ne ta cinye nema da kyan na tsira da kaina shikenan sai aka ce a kira Umar yaya za ka hau baiwarka da fada kuma bayan haka ba da gangan tabbatar da wannan dabba ba aka karanta masa wannan aya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ayan tana cewa cikin sura Ali Imran alladhina yunfiquna fis-sarai wad-dharai wal-kazimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wannan baiwa ta ce ya umar ka yi ta mun faɗa baka ji Allah ya ce alladina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i siffan mu'minai na kwarai su ne masu ciyar da dukiyan Allah cikin halin daɗi da halin wuya wal kazimin al gaiza sukan haɗe fishi ko da sun yi fishi yace fishin da nayi akan ki na haɗe ba zan sake yi miki ba kuma wal afina anin nas ta ce kuma kaji Allah fana ce siffar muminai masu afuwa wa mutane ya ce laifin da kika yi mun a kafatar da dabba na miki afuwa na yafe miki sai ta ce kaji kuma Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautata aiki ya ce dan zama cikin masu kyautata aiki na yan takikin zama yakin barbaiwa take guda uku lokaci tana karanta masa yana aikatawa shi ne sai aka ce sayidina umar waƙafan fil'aya mai tsayuwa ne kan ayan ƙur'ani shi daga an faɗi abu in an ce doka daga allah ne zai ce na tsaya yanzu ku duba mana lokacin da ya yi ta barazana kar wani ya ce annabi muhammadu ya rasu daga ka ce annabi ya rasu sai na gilla kanka ya rikice ya ɗaga takwabi sahabbai suka yi tsit sai ga sayidina abubakar ya shigo ya je ya subbanci annabi ya gane annabi ya rasu sai ya zo ya hau kan mimbari ya yi hutuba ya yi hutuba ya ce man kana ya abudu laha fa inna laha hayyun la mutu wa man kana ya abudu muhammad fa inna muhammadin kad mata wa innaka mayyitun wa innahum la mayyitun sayyidina abubakar ya ce sayyidina umar ya ce ban san lokacin da takwabin nan ta fadi a hannuna ba na tsaya kan wannan aya na san ma ai babu kawuwa kan wannan aya tabbas annabi ya rasu to me siffa irin wannan ya ƴan uwa wanda wasu ma sukan kashe ubanninsu akan kare mutuncin manzan Allah daga cikin wanda aka musu albishir da aljannan nan akwai abu ubaida bin jarrah mahaifinsa kafiri ne an tafi wani yaƙi ya daga takwabi ya ritsa annabi zai kashe shi baban abu ubaida ubaida bin jarrah da ɗansa abu ubaida ya ga za a kashe annabi kafin kiftawa da bismillah ya yi kan wannan mahaifi shi ya gilla kansa ya ce a kan dai ka ƙwarza na manzan Allah gani na aika ka lahira mahaifinsa da ya haife shi mahaifinsa da ya haife shi musan mutuncin sahabban manzan Allah kada mu yadda bakinmu yana kushewa yanzu ana samun mungayen malamai irin su abdul jabbar na kano tashi guda ya nuna yana karanta hadisan annabi sai ya fara sukan sahabbai daga ƙarshe ma ya fara sukan manzan Allah ne mu daga kaffa kaffa shi yasa ƙasar nan kun gabatar ruwa da masifofi saboda annabi a hadisul qudsi ne Allah ya ce duk wanda ya gaba da masoya na sahabbai na abin nan wani yayi na sai na kullu yaki tsakanin mu da shi a sai duk bala'o'in da muke gani cikin ƙasar nan rashin kare mutuncin sahabbai ne in muka san darajar su sai Allah ya saukar mana ni'ima amma muna bata su muna kushe su addinin nan bai zo gare mu ba sai ta dalilin su wanda yin an dauko maka faifayin tarihin su kai kanka babu abin da zaka ce sai dai bi mu ji tsoron Allah mu girmama su mu mutunta su ko kai malami ne in ka mutunta su malantarka sai ta zama mai alheri kai ma a yadda da kai in ka kushe su za a kushe ka wasu abubuwan fa na addini ko ka kushe su ba ba ka yi sai ta dalilin su ya sauka yanzu ga Aisha radiyallahu anha duk wanda zai yi taimama a duniya har a tashi kiyama ta dalilin Aisha taimama ya sauka suna tafiya tare da annabi sai abin wuyanta ya tsinke ya faɗi bayan an ɗan yi zango an ɗan huta kafin a tafi a sai raƙumi ya kwanta kan abin wuya da a tafi sai aisha ta duba abin wuya ba ta gane ba ta ce ya manzan allah ne fa ban ga abin wuya na ba annabi ya ce ai ba tafiya sai an samo miki abin wuya ta sha ta kaji mai ɗakin gaba da 'yar iran kenan ko ba mai ɗakin kaga ana cewa gidan bashar mai garuta wannan mai ɗakin gaba da gidan manzan allah ko ba haka ba ne ya ce wallahi sai an samu abu yake za a tafi ta zauna ta miƙe kafanta annabi ya samu kan cinyanta kawai sai ya fara bacci ya tura sahabai ya ce duk ba za mu ku nemo abun wuyan mata na kafin a tafi aka tafi nemo abun wuya ba a samu ba sai ga lokacin sallah ya yi kuma wajen babu ruwa an tsaya cikin dokan jeji mutane suka kawo ƙara wajen babanta sai dina abubakar gafa lokacin sallah ya yi kuma ‘yarka aisha ta tsare manzan Allah kai ka san akan abu yanta ba zai yadda a tafi ba sai an samu saboda yadda yake son ta kai ne kuma kaɗai za ka iya mata za ka iya wa Aisha magana ta saki manzan Allah ta bi menene abun wuya to saboda haka sayyidina Abubakar ya tafi daga isansa ya make ta ya naushe ta tace zafin dukan da naji yana mini tsawa dan me yasa zaki rike al'umma inda babu ruwa kuma akan abun wuya a sai abun wuya ki ake nemowa ta ce wannan zafin dukan da na ji inda ba din ya isa in tsinke da gudu ba zan iya tsayuwa ba amma ina tunanin gari in shanye wannan zafin dukan da in girgiza annabi ya tashi daga bacci ni damuwa na kawai in girgiza annabi har ya ji an dake an dake ni na motsa ya tashi ya ce zafin tashin annabi ya fi min zafin duka kukan san dole ya sauta kun je yadda yake son ta ita ba ta yi daga bacci ba kai ko ina ce matanka akan cefa na ma take motsa ka ka tashi fa kaga ba abun karya wannan ba babu kuma rana yayi kusan fitowa yara kaza kaza ko to kaji saboda haka nan to sai ya zamanto ana nan ana nan dan kada Allah ya bada kunya wa zuriyan gidan Sayyidina Abubakar sai Allah ya saukar da ayan taimama ya ce wannan rashin ruwa da kuka rasa a wannan waje fatayamma musa idan ɗaye ba shi wani sahabi ya zo ya kira ne ma'aisha ya ce wannan ba shi ne albarkanku ba kaɗai ya ku zuriyan abubakar kun ji akan dalilin ki an saukar mana da taimama ai gara ma da abin wuyan ma muka rasa shi gashi mun samu sauki a addini a sai yau ko ka zagi aisha ka kushe ta ka samu sauki a taimama ta dalilin wa ta dalilin ta ɗaiɗaikun ni'imomi da Allah ya yi ma wannan zuriya suna da yawa shi ma sai dina abubakar irin ni'ima da Allah ya masa sai dina umar irin ni'ima da Allah ya masa sai dina aliyu irin ni'ima da Allah ya masa irin sai dina usman da sauransu duka suna da ni'imomi to mu ji tsoron Allah yau ko malamin kirki ne da yake baka darasi ya karantar da kai ahalari kadai a duniya bai kamata ga zage shi ba balle wanda addinin ta zo qur'anin ta zo ta dalilin sa ne wannan shine karshen hutubanmu Allah ya sa mu tsara bakinmu mu tsara haratanmu daga waɗannan bayin Allah Allah kuma ya yafe mana duk abin da ya faru da wannan ƙasa ta dalilin kushe waɗannan bayin Allah Allah ya jarabe mu Allah ya yaye mana dan yana ɗaya daga cikin jarabobi da aka saukar mana a ƙasar da muke cikin halin kakanika yi kushe waɗannan bayin Allah da aka saki waɗannan marasa mutunci a cikin ƙasar da aka dinga barin suna kushe sahabban annabi sannan saƙonmu na ƙarshe ya bayan Allah taimakon da kuka yi ga addini saboda gina wannan bayan gida wannan kuɗi mun riga mun ɗauka an yi aiki da shi kuma aikin ma har ya haura ma wannan kuɗi aka cimma nasara a shi aikin bayan gidanmu in kun zaga za ku ga da can za a ɗan yi wannan shan ginin ne to sai ya zama har filoli ma an gama musu a ginshiƙansu an zuba siminti da garawul duka an gama wannan linta kuma da tubalansu duka an gama to yanzu abin da ya rage mana bulok ne muke bukata guda 600 da za mu daure kan sai kuma a shirin yin dakin muna fata wannan a kokari da kuke yi wa addini kar a fasa shi in an idar da sallah a tara taimako fi sabilillahi game da muka ce za mu ta tura muku taimakon ku yanda kuka saka don ya zama ku sadakatul jariya da yaddan Allah wannan za mu ci gaba da yi Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi kuma Allah ya gafarta mana zunubanmu ya gafarta mana laifuffukanmu ya mana albarka mu da ahalinmu da dukiyarmu gaba daya qumu ila salatikum yarhamukumullah